وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ترى قوتا جمادى أولى شكرة تدبو ليلة ريه لدى أربعين لبيار هجرية wanda ya dace da 23 ga watan Nuwamba shekara ta 2023 miladiya. Muna zama ko darasi na goma sha biyar a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka Riyadu Salihin da muke gabatarwa a wannan masallaci na sabuwar jami'ar Bayero. Kaga kai, kai. ai ba ku kaɗai za ku karɓe kuna zaune a nan ba ku miƙa wasu can baya ku ɗauki ɗaya ɗaya sauran ku miƙa da ke birnin kano najeriya insha Allah yau za mu tashi hadisi na ashirin daidai a cikin wannan littafi kitabu ko babu tauba malam ya ce an abi sa'idin sa'ad bin malikin ko Sa'ad bin Malik ibn Sinan al-Khudri anna nabiy Allah sallallahu alayhi wa sallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan فسأل عن أهل أن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة, مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يقول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإذا أناسا يأهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض السوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجئل من أهلها وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له وفي رواية فنأى بصدره نحوها wannan shine hadisin da imamu annawawi Allah ya masa rahama ya kawo mana a cikin riyadu salihin hadisi na ashirin daidai a cikin babin da ke magana akan muhimmancin tuba sahabin hadisin shine abu sa'id alkunyarsa kenan abu sa'id jama'a a shari'a akwai alkunya da larabci ana cewa alkunyatu alkunya da hausa shine sunan da ake kiran mutum maimakon sunansa na yanka sai a rinka kiransa da wannan suna na alkunya don ana masa alkunya ba za a kira sunansa directly a buɗe haka ba kamar yadda mu yanzu al'adamu a hausa za ku ga mai gida sunansa ibrahim sai a rinka cewa baban maryam baban bibi baban zainab ko yara su rinka cewa baba ko kannansa su rinka cewa yaya da wahala ko mu al'ada mu kaga ana kiran sunan mutum kai tsaye haka ba a yi da wahala to amma a musulunci an ba da alternative na in baka kira sunan mutum kai tsaye ba to sai ka yi masa alkunya sai a sa abu wane baban abdullahi abu abdullahi abu musa abu ahmad abu Sulaiman, abu Dawud, abu Maryam, abu Zainab, abu Aisha, abu fulan fulan duk sunan da kake so za ka iya sa shi a matsayin alkunyarka ne ba sai an kira sunanka ba kuma ita alkunya ba sharaɗi ne sai mutum ya taɓa haihuwa ba ko bai taɓa haihuwa ba zai iya sanya kansa alkunya ko a littafinsa ko a wayarsa ko wani abu dai identity ɗinsa a ce abubuwa ne na na aisha ba ta taɓa haihuwa ba amma ana ce da ita ummu abdullah a manya-manyan malamai suna da alkunya imamu malik yana da alkunya abu abdullah imamu ahmad abu abdullah imamu bukhari abu abdullah ga sunan dai abu abbas ibn taymiyyah da yawan malamai yawancinsu za ku ji ana kiransa ne da alkunyarsu kai ma za ka iya yi ke ma za ka iya yi da haka alkunyarsa abu sa'id Allah ya zama akwai a cikin 'ya'yanka mai wannan sunan ko ɗiyarka ko kuma ma babu duk sunan da ka ga dama shi ne sa'ad ibn malik ibn sinan الخدري wannan alkhudriyu nisbatu ne ila khudrata haka ake cewa alkhudrata wata kabila ce a kabilar khazraj ko akan ce abraj shi sa'ad da shi da babansa duka sahabbai ne shi yana cikin sahabban da shi sahabi ubansa ma sahabi babansa ya yi shahada a lokacin yakin Uhud mana babansa yana cikin waɗanda aka kashe su a a yakin Uhud tare da baban Jabir bin Abdullah shi na bin Haram to kaga sahabi ne kuma alhamdulillah shahidi ne Allah yadda da shi da shi da babansa shi yasa aka ce radiyallahu anhuma in kun gani a cikin littafin duk sahabin da kaga an ce radiyallahu anhuma to da shi da mahaifinsa duka sahabbai ne gaba ki daya sahabiyun ne ibnu sahabi Abu Sa'id yana cikin waɗanda suke da ruwayoyin hadisai masu yawa dan an ce shi kadai an lissafa hadisansa daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai hadisai 1071 kai 1170 shi kadai da imam al-bukhari da muslim sun ruwaito hadisai guda 46 bukhari shi kadai ya ruwaito guda 16 muslim ya ruwaito guda 52 shi abu sa'id an ce duk cikin sahabbai matasan sahabbai ba wanda ya fi shi fiƙihu da tsabar fahimtar addini inda a fiƙihu ne a cikin matasan sahabbai banda manya laisa hunaka afqah min abi sa'id a wata riwayar cewa ake a'alam ba wanda ya fi shi ilimi a lokacinsa duk wanda suke sa'annansa ya fi su ilimi yana da darajoji masu tarin yawa wannan majalisi ba za mu iya faɗa gaba ɗaya ba amma dai ya rasu ranar juma'a ranar juma'a ya rasu a shekara ta 64 wasu suka ce shekara ta 70 daidai bayan hijira annabi yan uwana musulmi mutuwa ranar juma'a jari ce ka yi addu'a Allah ya ɗauki ranka ranar juma'a manzon Allah yana cewa duk mutumin da ya mutu ranar juma'a duk mutumin da ya mutu ranar juma'a Allah ba zai masa tambayar kabari ba in dai ya mutu musulmi tambayar kabari man rabbuka umma dinuka umma kaza umma kaza manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu yawmul juma'a umina min fitnatil qabr an kubutar da shi ya aminta daga daga tambayar kabari ballanta na mai azaba a kabari kaga wato ba karaman ni'ima bace ba kwarai da gaske kuma kaɗan ne a cikin mutane wanda Allah yake musu wannan raba kaɗan ne ba da yawa ba tabbas in dai mutum ya mutu ranar juma'a shi kam Allah ya tsallakar da shi tashin hankalin kabari annabi ya faɗa a cikin hadisi cewa launa ja ahadun min dabbatil qabr la naja sa'ad bin mu'az shi kabari yana da fitina da yawa da tashin hankali da yawa ciki bayan tambayoyi akwai matsar kabari matsa babu wani mutum da zai shiga ƙasan nan ba ta matse shi ba ka tuna malam ko gini ne ya faɗo a kanka sai mutum a ce ya mutu ka tuna malam ko mota ne ta zo ta haɗe ka a jikin gini ta matse ka ya kake ji to ƙasan nan duk da kake ganin matsin kabarin nan duk wanda ya shiga sai ƙasan nan bayan an gama binne shi sai ƙasan nan ta matse shi ta haɗe shi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce da akwai wani mutum ɗaya da zai kubuta daga matsar kabari da sa'adu ɗan mu'azu da ya kubuta daga matsar kabari kenan kowa sai an matse shi sai dai iya gwargwadon imaninka iya sauƙin da za ka samu wannan kuma abu ne na gaibi wani za a yi mai da yawa wani kaɗan Allah ka sauƙaƙa mana shi sa'ad bin mu'az shi sahabi ne shi ma mai daraja ne mai manƙaba shi fa a cikin masallaci ma ya rasu ƙarewa an je yaƙi aka yi masa rauni jini yana ta zuba bai yanke ba jinin annabi ya ce ku yi masa tanti a irin nan cikin masallaci ɗin nan kamar nan ƙarshen masallaci ɗin sai aka yi mai ɗakinsa aka kewaye da tsumma mazala ce liya'udahu min qarib saboda in rinka zuwa ina gaishe shi yana kusa da ni ba nesa ba yana cikin ɗakinsa ɗin a cikin masallaci jinin da yake zuba a jikinsa shine har yake fasa ainihin wato ainihin tantin da aka masa yake zubowa cikin masallaci ana rufe jinin ranar da ya mutu manzo Allah bai san ya mutu ba sai ya ga Allah yana ta saukar da mala'iku daga sama sahu sahu sai annabi yake cewa me yake faruwa ne yau naga Allah yana ta saukar da mala'iku suna sakkowa daga wani kan wani wani kan wani wani kan wani sai aka ce to amma dai sa'ad ya rasu yace haba تلك ملائكة نزلت لجنازة سعد بن معاذ yace waɗancan mala'ikun sun sauko ne don su halarci jana'izar sa'adu da mu'ad wannan mutum ɗaya ne malam a cikin sahabbai mutum ɗaya ya samu wannan matsayi da ya mutu Allah ya saukar da mala'iku Allah inuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mala'iku suna sauka don su halarci jana'izarsa su koma kawai wajen Allah a sama. yanzu irin waɗannan mutane wani ya iya buɗe baki ya zage su ai an yi asara sahabi ai ya wuce a zage shi ai sahabi ya wuce a ci mutuncinsa ai ya wuce a aibanta shi ko a ɓata shi ba abokin yi ba ne bakin rijiya ba wajen wasan yara ba ne to amma ina so ku gane wani abu saboda a nuna mana tashin hankalin da ke cikin kabari aka ce da wani zai kubuta a ce kwata-kwata halas babu shi ba matsar ƙasa matsar kabari to da sa'adu dan mu'atsin nan da ya kubuta shi ma sai an masa iya nasa daidai gwargwaro kabari ko dai ya zama rauda min riyadul janna ko hufra min hufurin niran ko dai ya zama wani dausayi daga dausayin gidan aljanna shi kabari ko kuma ya zama rami ne daga cikin ramummuka na wuta azaba ake sha sosai a cikinsa azabar dare daban ta rana daban ta safiya daban annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-adab na haka wata rana da aka yi mutuwa an je makabarta ana binne mamaci aka ga manzon Allah yana ta zubar da hawaye ya rike itace yana ta caccakawa yana caccakawa a ƙasa yana zubar da hawaye yana ta diga yace li misli hadha fa a'iddu saboda wannan rana ku yi tanadi kawai abin da nake tunatar da kai malam ka tuna babanka da ya rasu yau yana kabari idan baka ji baka tino da mahaifiyarka da ka binne ta yau tana cikin wannan yanayi kana da wani farin ciki kana da wani jin daɗi da za ka ji shi a rayuwa alhalin iyayenka sun mutu duk wanda ya riga ka ya tafi fa wannan bayanin fa ya hau kan titi ya hau kan layi ko dai daɗi ko azaba su kabari shi yasa manzon Allah kullum kullum sai da ya sunanta kullum duk sallah idan mutum yayi ya nemi Allah ya tsare shi daga azabar kabari duk wanda ya idar da tahiyya zai sallama yana kada dan yatsa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min azabin nari wa a'udhu bika min azabi jahannama wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال كل النبي صلى الله عليه وسلم بارانا da zai yi tahiya bai wannan addu'ar ba shi sama a wata mazhaba suka mai da wannan addu'ar dole ne a mazhabar shafi'iyya da haka a kula duk abin da za a yi to a rinka cin kabari mutuwa dai jama'a kowa sai ya yi ta tana nan tana jiran kowa tana nan tana rataye a wuyan kowa jira take kurin a ce wuf tega mutum wannan kenan sa'ad ibn mu'az ya ce anna nabiya sallallahu alaihi sallama kala manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya faɗa cewa kana fi man kana qablakum daga cikin al'ummomi da suka gabace ku akwai rajulun wani mutum ne a ba a faɗi sunan mutumin ba amma an faɗi laifin da ya aikata laifi qatala tis'atan wa tis'ina nafsan sai da ya kashe mutum 99 duk gaba ɗaya ta hanyar ta'addanci da wuce gona da iri kashewa ya kashe wannan ya kashe wannan ya kashe wannan ya kashe wannan mutum 99 ya kashe فسأل عن أعلم أهل الأرض da abin ya dame shi ya ga cewa shi ɗaya ya kashe mutum casa'in da tara ɗan adam ya ce ko za a sanar da shi waye fi kowa ilimin yau a bayan ƙasa shi ne an a'alami ahlil ard a wancan lokacin fadulla ala rahibin dulla mabniyun ne lil majhul sai aka nuna masa sai aka masa pointing wani mutum in an ce rahib ana nufin abid mutum mai bauta min ubadi bani isra'ila cikin masu bautar Allah a bani isra'il shi ya ce wa ya fi kowa ilimi su kuma a wannan lokacin su abin da suka ɗauka mai yawan bauta Allah shine mai ilimi mai yawan bautan Allah shine mai ilimi don haka sai suka nuna masa wani ga yawan sallah ga yawan ibada sai aka ce ga wancan malami ne kamar yadda yanzu din ma idan an ga mutum mai yawan ibada ne sai a ce malami sai a ce shek ne akwai bambanci tsakanin mai ilimi malami da kuma mai yawan bautar Allah mai yawan sallah mai yawan karatun Qur'ani mai yawan kaza akwai bambanci ya iya zama mai yawan bauta amma ba mai ilimi ba akwai wanda zai ta bauta wa Allah amma bai da ilimi akwai kuma mai ilimi amma baya bauta kuma da haka sai aka kuskure sai aka nuna masa wani mai bauta shine fadulla ala rahibin rahib shine abid fa atahu sai je wajensa ya je fatawa kenan su ada idan sun aikata laifi to suna neman malamai ne su ba su fatawa kuma wannan shine daidai duk wanda ya aikata abu na kuskure ka nemi malami masanin Allah mai ilimi kar ka ɓoye masa komai ka ce malam ga abin da na yi ina neman fatawa da kuma nasiha mai kamata ne da aka shi ya nemi malami mai ilimi sai aka nuna masa mai bauta ya je sai ya ce da shi ya hikaito da shi ya ce da shi to a ni fa ga abin da ya same ni na kashe mutum mutum mutum mutum mutum har mutum casa'in da tara qatala tis'atan wa tis'ina nafsan yace kuma duka ba wani kuskure da ganganci na kashe su kawai da gangan akram kallah wato duk ya kasa zuciya ta kare akan mutumin da zai iya daukan makami ya kashe dan uwansa duk mutumin da zai iya kashe ka ko ya kashe wani wannan mutumin ko dutse bai kai zuciyarsa ya kasa ba malam ka lura ko kaza ce haka kurin ka samu kaza ka buga mata dutse ka kashe ta malam akwai wanda ko bera baya iya kashewa bera akwai wanda kyankyaso ba ya kai akwai wanda cinnaka in ya cije shi ba zai iya murƙushe shi ya kashe shi ba amma yau wani kuɗi ake bashi ya bi dare ya je ɗirka wa ɗan uwansa bindiga ya kashe shi ya zo ya karɓi kuɗin ya sa aljihu yau wani zai zo ya kama ɗan uwansa yana ji yana ganin sa yana dan Allah karka kashe ni dan Allah ina da iyalai dan Allah ina da ƙananan yara don Allah ina da larura don Allah iyayena ni nake taimaka musu don Allah ranka ya dade karka kashe ni yana rufe baki zai dirka masa bindiga ya kashe shi kuma haka ne malam duk wanda ka kashe shi yau ba shi kaɗai ka kashe ba ka kashe hannu bayansa iyalansu da yake ciyar da su yanzu mutum ɗayan aka tsayar maka da shi aka gaya maka nauyin da yake kansa ɗan adam ɗin da yake cin abinci ta hanyarsa wallahi hankalinka bai zai ɗauka ba mutum ɗaya kai wani wallahi ɗalibi ne a jami'a yana karatu a yanzu haka ɗan yana karatu amma wallahi malam wato fuka-fuken da suke ƙarƙashinsa abin zai baka mamaki ƙwarai da gaske amma mutum kurin ya kama wani da sunan ta'addanci ya je ya ɗirka masa bindiga ya kashe shi akwai wanda malam bankare mutum suke su yanka shi akwai wani ɗan uwana da aka kama shi irin gurin satar mutanen nan yace malam naga bala'in da ban taba gani ba mutumin nan tun da ya fito daga wannan gurin har yau bai da lafiya yace malam ganin ido na malam suke yanka mutane haka za a kama mutum a aske shi tas kowane gashi sai an katse shi yace kaga mutum yana ƙaraji a sa ƙarci su bankare shi su ɗauki wuƙa yanda ake yanka rago sai a sa kansa a cikin bako saboda matsafa ne suke buƙatar wannan jinin a bako mai faɗi za a sa yana ƙara su danna masa wuƙa sai sun yanke kan nan tilas a riƙe shi sai jinin ya gama tsiyayewa a ɗauke shi masu fiɗa su je su feɗe wannan jinin kuma sai a je a ɗauka a ƙulla a sa shi a firij a aika waɗanda za su yi tsafi da shi a ƙasan nan kalla ka samu wata jiha daga cikin jihohi kalla face akwai gidajen da ake kashe mutane ko ake cin naman mutane ba wai malam ba wai don ta'addanci ba a'a tsafi tsafi malam ana tsafi a ƙasar nan fiye da yadda kake tsammani wane wane ya bata wane wane an neme shi ba gan shi ba akwai wanda suke fitowa kawai damun su farauta suke suna neman wani nau'in mutum yanka mutum ake yi da private partnersa wannan mutum ya ce wallahi malam a gabana ake bugo waya a ce da Allah akwai naman abu kaza na mutum akwai zuciya a ce wallahi ta kare don Allah akwai hanji a ta kare akwai naman cinya na mutum fa ya ce wannan a gabana ya ce tafka-tafka firij suke da shi suna ajiye naman mutane ya ce radda Allah ya kubutar da ni wata ranne kafin a kashe ni aka ce mu fita waje mu je mu nome wata gona irin an ga mun damu aka fitar da mu suka ce wallahi ya ce wallahi malam ba a sa maka ankwa ba a sa maka igiya amma wallahi da kanka za ka je ka dawo saboda bala'in tsafi za a ce je ka gonancin ka je kai noma je ka gonancin ka je kai kaza muna ganin mutane suna wucewa ce wallahi haka za mu je mu dawo da kanmu to na je ina yi sai ID card dina sai ya faɗo to wanda yake kai mutane a yanka sun sai ga ID card dina sai ga cewa ni malamin makaranta ne yace kai teacher ne kai sai ya ce kwarai ko wallahi ranka dade wallahi malamin makaranta ne yace a wani jiha sai ya gaya mai jiharsa ya ce ai kai ɗan garinmu ne ya ce baka ji sanyin da na ji ba a raina sai ya ce to kai ba za a yanka ka ba ku ƙara kabbara mana wannan in yana nuna maka wani abu yana nuna maka karamar malamin makaranta shi duk inda yake da albarka yake tafiya harka ce mai mutunci sosai Allah ya ɗauki ranmu a kanta. ko ku ce amin ko ba ku ce amin ba na san ba kwa so da ita ce sana'a da kuke ganin karama almuhim abin da nake kai ku gare shi dan ku matasa ne galibin ku rinka sanin bala'in da ke cikin wannan al'umma wannan fa kafin a zo maganar kidnapping sace mutane a yi kaza a wannan cin mutum din suke yi cin mutum din suke akwai wanda ya ce billahi azimu akwai inda motsar da ake shan ruwa a randunan gidan wallahi kan mutum ne kan mutum suka fafake suka gyara shi suka mai da shi motsa duk wanda izo isha ruwa da wannan zancen sa ya kare tsafi a ƙasan nan Allah ka kare mu shi yasa in sun yarda da tsafin nan duk wani wa'azi da za a yi dariya za su yi maka kawai za su ce ba kama san me ake yi ba to akwai 'yan ta'adda masu kisan mutane wani lokacin a kwashi almajirai a je a ta yankawa wani lokacin a kwashi mata wani lokacin a ɗauki budurwa a yanke mata mamanta gaba ɗaya wani lokacin a cire mata private part ɗinta wani lokacin a ɗauki mutum mai gemu a yanko iya gemu duk tsafi bokaye suke sa ake irin wannan abubuwa saboda neman kuɗi da neman mulki da sarauta a ƙasar nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace akramaka Allahu na kashe mutum 99 fahalli min tauba shin zan iya tuba malamin ko mai bauta sai ce da shi la yace ba magana tuba kaga auqa'ahu fi maidan al-qanut kenan ya jefa shi dauki tsammani kwata kwata ai kai da tuba babu zance ka kashe mutum 99 ka tuba yace ba tuba kuma Allah ce la taqnatu min rahmatillah kar ku dauki tsammani daga rahmar Allah tabaraka wa ta'ala yace kwata kwata ba za ka tuba ba dan haka zancen ka ya kare yace ba zan tuba ba ba tuba sai ce ba tuba sai ce to bari in kammala na ɗari da kai don a samu daidai lissafi kenan ha to ya kashe 99 an ce ba to ba da ya tafi da aftari da wata namba odd namba da bata cika ba ai wanda ya kammala sai ce bari in karasa da kai ashe wannan bawan Allah shi ma ajalin sa ne yazo da ya sani da ya ce da shi waye isa ya hana ka ka tuba wallahi malam take ya kashe shi faqatalahu fa kammala bihi mi'atan ya cika ta mutum ɗari da ka nan gaba in wani ɗan ta'adda ya zo wajenka ya ce yaya maganar tuba ka ce a yalla bai tuba kai ai ku Allah yake maraba da kuma to ai zai maka barna kuma kofar a buɗe take ba wani abin da zai gagara malam ka tsora shi akan yadda zai tuba bayan ya tafi ka addu'a ka ce Allah mana maganinsa kawai sai kammale ya kashe shi subhanallah me ya jawo masa wannan imamul qurtubi ya ce wannan yana nuna mana bayar da mummunar fatawa yakan jawo wani lokacin mutum ya rasa ransa kamar yadda bayar da kyakkyawar fatawa ta gaskiya ma takan sa mutum ya rasa ransa ya ce wannan dalilun ne ala qillati ilmihi wa adami fitnatihi haisu lam yusib wajhal futiya imamul qurtubi ya ce dalili ne akan cewa lalle wannan mai bauta yana da karancin ilimi kuma yana da ƙarancin tunani da lissafi mutum ya zo ya ce maka ya kashe mutum casa'in da tara kuma ka ce da shi bai zai tuba ba ai ko yaya ka san yadda za ka nesanta kanka dai da shi ko ba komai ka ce to za mu nema maka gafara a wajen Allah ya ce bai dace ba da fuskar fatawa to a nan gudun malam malamai sun yi sharhi akan wannan cewa ita fatawa da kake gani ba da amsa akan harkar ilimin addini ba kowa yake ba ilimi jama'a sai an yi shi ilimi ba ƙarya a ciki duk wanda ya ɗauki riga ta ilimi ya rataya ya ji yake yi wallahi wallahi wata sai asirin ya tomo kuma ɓarnar da zai yi wa al'umma ta fi gyaran da zai yanzu wannan fa kaga mutum ne mai aikin bauta sallah ibada sallah bauta amma da yake bai je makaranta ba tunda ba harkarsa bane bai kamata ya shiga ba to yaya mutum zai zo ya tsundama kansa akan abin da bai yi bincike akai ba ka taba ganin mahauci da yake yanka nama yana gasa tsirai a bakin titi ya je ya wanke rigarsa ya zauna a kujerar likita duk wanda ya zo ya ce zo in duba ka saboda ina yanka dabba na san daka da wajenta saboda ya iya fiɗa saboda ya san hanji ya san inda zuciya take to yau me yasa fatawar addini ta zama kowa sai ya ta yanzu a wannan wayar idan ka bude Facebook WhatsApp kawai sai dai ka daga filin fatawa amsoshin tambayoyinku duk tambayar da kake so ka jeho kuma wallahi in zaka bincika suwa suke bada amsar zaka sha mamaki shi sa kuskure ne mutum ya je ya tambayi wanda bai tabbatar da ingancin ilimin shi ba duk wanda baka gamsu da ingancin iliminsa baka je ka tambaye shi zai iya halakar da kai fa su'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu dama haka annabi ya faɗa alamar ƙarshen zamani ittakhadha an-nasu ru'usan juhala mutane za su riƙi shugabanni da suke ba su fatawa a addini jahilai ba su da ilimi su tambaye su su ba da fatawa akan jahilci su ɓata su ɓatar fadallu wa adallu da haka kada mutum ya shiga harkar da ba tasa ba yanzu kaga wannan bawa Allah bai dace ba kuma urtubi yace wala salaka tariqa at-taharruzi fi nafsihi bai bi hanyar kokarin kare kansa ba malamai suka ce duk wanda kaga dan ta'adda ne to ka bi hanyar da za ka yi kokari ka yi mudarati kai masa shigo-shigo ba zurfi kai masa dabara ka rabu da shi lafiya duk mutumin da yake masharranci ne ka ji abin da nake faɗa duk wanda ka san ɗan sharri ne to ka yi ƙoƙari ka ga yaya za ka rabu da shi lafiya in hanya ce ta haɗa ku yi maza ku rabu lafiya idan wani abu ne ya haɗa ka da shi ko zama ko na abu yi maza ku rabu da shi lafiya wannan addini ne wannan shari'a ne ba burgewa bane ka je ka haɗu da mutumin da zai iya maka ta'addanci ko maka illa kuma neman kare kanka daga wannan ba tsoro bane ba malamai suka ce da mutumin nan yayi kokari ya ji tsoron mutumin nan ya kiyaye kuma ya kame akan abin da Allah ya sanar da shi kadai to da bai jefa kansa cikin wannan abun ba amma dai babu komai an kashe shi kuma ladan sai na wajen Allah malam da yake yana neman ya tuba shi wannan mutumin sai ya sake tambaya yace shi fa yana so ya dada tuba yace bai yadda da fatawan wancan mutumin ba yace a nuna masa wani malamin fasa'ala an a'lami ahli al-ard yace a gaya masa wai waye fi kowa ilimi a wannan lokacin fadulla ala rajulin alimin sai aka nuna masa wani mutum malami kaga nan a can aka ce fadulla ala rahibin nan kuma aka ce ala rajulin alimin kaga hunaka farqun baina rahibin wa alimin rahibin mai bauta alimin mai ilimi dan haka da ya tambaya sai aka nuna masa mai ilimi a karo na biyu to barka ji bambancin fatawar mai ilimi da wanda ba shi da ilimi ya sake masa irin tambayar da ya wancan ya ce da shi innahu qatala mi'ata nafsin ya ce malam ba zan ɓoye ma ba na kashe mutum ɗari ni dinnan da kake gani na hannuna ya kashe mutum ɗari fa hallahu min tauba ya ce shin zan iya wata tuba Allah ya karɓa bayan na kashe mutane faƙala sai shi malamin ya gaya masa natiqan bil haqqi was sawab ya gaya masa gaskiya ya ba shi amsa ya ce na'am ya ce ƙwarai za ka iya tuba sai ya gaya masa abin da yake tuba ne a wannan shari'ar a wannan lokacin a cikin banu isra'ila yanzu mu a wannan zamanin in mutum ya yi kisan kai akwai nau'in tuba da isasi da hukuncin da shari'a ta ta ƙayyade masa ko? to su a wancan lokacin ga abin da shari'ar ta ce su yi su tuba don kada wani ya ji labarin wannan hadisin ya ce bari ya je ta kakkashe mutane shi kenan ya canja gari saboda anan abin da aka bashi fatawa sai malamin sai ya ce da shi na'am ya ce wa man yahulu bainaka bainahu wa bainat tauba waye isa ya shiga tsakaninka da tuba ai babu shi ya ce tab za ka tuba kai Allah zai iya karɓan tubanka to a nan gurin akwai matsala malamai sun yi saɓani shin mutumin da ya kashe ɗan uwansa da gangan yana iya tuba ko baya tuba malamai da yawa sun tafi akan cewa lalle mutum zai iya tuba idan ya bi hanyar da shari'a ta tanadar na aitu ban amma ibnu abbas ya ce a'a ya ce sam duk wanda ya kashe wani da gangan ba tuba Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ya ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa man qatala ko man yaqtul mu'minan ne wa man yaqtul ne yawa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha duk wanda ya kashe mumini da gangan inji qur'ani to hukuncin sa jahannama ne mai kaddara madawama har abada wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu Allah yayi fushi da shi mai kisan kai da gangan Allah ya tsine masa albarka duk wanda yake kashe wani Daka in kana da sana'a ta kisan kai ka sani kai tsinanne ne la'anannan Allah ne kuma kai Allah ya yi fushi da kai. Duk wanda aka ce Allah ya tsine masa albarka shine al-matrud rahmatillah an kore shi babu shi ba rahamar Allah. Kuma Allah yana fushi da shi akan maka Allah in ina maka maganar kisan kai fa karka dauka wai sai dan ta'adda mai daukan bindiga kashe wani ko mai yanka wani. har mai tuka mota yana tukin ganganci yana kashe mutane har direba daga direba ya zo suna hira yana ce gafara kai karamin dan iska nawa ka taba kashewa ya ce ai ni gadon bayana dinnan ban san nawa na zubar ba ai akwai wanda fa ko accident ya zo zai yi malam wallahi malam suna sane in ya ga zai yi karo da mota sai ya yi kokari ya kauce sai ya tura bangaren da ba nasa ba ya murda motar ya kokari goga ta sanan don ya kashe na can shi yasa galiban za ga direban an yi hadari sai ga put wai ya shiga dawa wai ya gudu wai sai a ce wai kansa ne ya juye yana sane da kansu suke hira suke faɗa ga tirela ya gani ya gani sai kokari ya zai ba zai karo da ita gaba ta bangaren sa ba da zai yi ba sai ya goga ta ta nan bangaren ka kai mai zaman banza ko zai bugi wani gini ko wani abu ana ganganci akwai kisan ganganci ba sai mutum ya ɗau bindiga ya kashe wani mafa kula saboda kar ana magana ana cewa kisan ganganci wani ya ɗauka direban da yake tuka mota ba ta aya mota ba ta da lafiya tana ɗaukan zafi kana bunka mata wuta ka cika mota ka yi mata lodi overload ka cika ta da ɗan adam rai ba taya ga zare a tayar kai ta ruka gudu kana fasa ramuka wai an yi magana ka cewa Allah zai kiyaye ka dai taya ta fashe mota ta yi kulikulin kubura ko rakiya da mutane ta je ta halakar da su billahi azimu sai ka biya wannan diyar dan wallahi da gangan ne kuma ana yi shi yasa ana mamakin mutanen mu mutum wai zai hawo motar haya a tasha wai ba zai zagaya duba mota kawai kace ina mai zuwa Kaduna wannan ne hub ya cusa kansa ya shiga awa an daina yin haka wallahi wallahi ka zagaya ta na'am rayukan mu a hannun Allah suke na'am amma duba tayunta duba komai nata da an tashe ta ma in ka ji ba ta da lafiya sosai ko tun daga hanya ka ji ba lafiya zaka iya cewa direba da Allah ina zuwa sauke na dan kama ruwa kana sauka ka ce Allah kiyaye hanya sannan da wata ɗabi'a da muke da shi mutum ya ɗauki mota ya yi ta gudu gudu over duk wannan fa malamai ya kamata amana ce ku rinka yi wa direbobi magana masu halakar da mutane gudu hanya mai kwane-kwane gudu hanya mai ramuka gudu hanya mai checkpoints gudu gudu ya wuce hankali wai akwai wani direba wai shi idan ya zo yana hawa mota kawai takarda yake ɗauka sai ya ɗora a jikin malejin sai ana tafi ana ana iko a ce ja mu je direba saboda ba ku san ciwon kanku ba kai rayuwa da suke da tsada a wannan lokacin haka kurin in bari wani ya je ya kashe ni haka kawai ko ya je illata ka ko baka mutu ba ya je ikakkarya ka ka karasa rayuwarka ka karasa rayuwarka akan gado ko ka karasa rayuwarka da sanda bai gama da kai ba amma wai yau idan direba yana gudu a mota kai magana kace direba ba sauri muke ba a ba hankali wani zai ce ka dalla gafara malam kar ka bata mana lokaci mu muna da uzuri muna da abin nan da Allah direba ja mu je da Allah mu muna ganin ma baka sauri a cikin mu fa mutum fashi zai zuga direba waye ta gudu ga rami ya je kokarin kaucewa rami motar ta kauce wallahi akwai motar da ta zo tana accident kawai tsayawa akai ana kallo ana inna lillahi malam ta a cikin kunya ne amma ta ki tsayawa saboda bala'in gudu da yake yi fafafaf ta daki bishiya ta tsallaka ta murgina tana ta tumbling tana ta juyawa malam ta ki tsaye ka san mala'iku ke tura ta sai da ta zubar da kowa ta tsaya kuma ta kama da wuta me ya jawo direban ne yake mummunan gudu kisa malam ko irin kasashen saudiya da kuke gani ko sauran kasashen larabawa da suke kula da shari'ar musulunci idan an ce wai an yi accident wai an mutu a mota ai sai an rike direba sai an yi bayanin a speed nawa kake tafiya kuma a daidai ina ne kuma su duk hanyoyinsu gaba kiri akwai raga duk hanyoyinsu yanzu hanyar makka da madinan nan kana wuce speed ɗin da aka fada ko ƙaramar mota ko bumbar mota misali ɗaya na baku wallahi malam kana zuwa checkpoint za a ce jannif ko ma gefe kyamara ta ɗauki watan ka dama automatically kyamarar duk wanda ya wuce ɗari ko ɗari da kaza a daidai wuri kaza to bas sai dai ka ji kyamara bas ta ɗauke wutarka da lambarka da komai kuma su ƙasa ce da suke da tsarin su lambar motar ka kawai da sunanka a jiki in ma direba ne dai da sunan mai motar a jiki amma mu ina babu don haka duk direba da ya je ya yi ta accident yana kashe mutane wai ana zuga shi shi mai ƙarko ne wai ya yi accident mota ta ƙone mutum bakwai sun ƙone sun mutu ya daɗa accident wata ta ƙone wani ɗan tirela ne yanzu ‘yan tirela idan ka ji suna hira na kisan mutane wallahi abin zai baka mamaki ana ba da labari kar ka ɗauka wasa ne da gaske ne kwaɗo nawa ka taka kwaɗo wai ana nufin ƙananan mota nawa ya hau kai saboda babbar mota ce idan ya zo kawai murkushe ka zai ya wuce ko kuma su yi maka wayo su tura ka daji ko su tura ka rami wani yana kallon wanda ya kashe ta miro ya ce na zubar da shi suna nan suna yi ba ɗaya ba ba biyu ba ko ya saki hannunsa da gangan ya kunna full light ya ɗauko hannunka saboda yana so ya tsallake wa soja ko ɗan sanda ya wuce ya je ta kashe mutane kawai duka waɗannan sai an yi bayani a wajen kashe mutane da haka duk wanda ya kashe wani ibnu abbas ya ce wallahi ba tuba a kansa ya ce dan qur'ani ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha ya ce ba wani tuba da gangan ya ce inda sauki in in akan kuskure ne sai tuba da wasu malaman suka ce zai iya tuba ina fata ana fahimta to akwai maganar cewa wannan shar'u man qablana ne wannan hukunci da malam ya kawo mana na wannan hadisi a wato laysa shar'an lana wasu kuma suka ce shar'un lana Allah ya faɗa a cikin alqur'ani walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ya jero laifuka waɗanda ba sa kiran wani tare da Allah shirka ba sa kisan kai can a ƙarshe sai ce illa man taba banda wanda ya tuba sai dai wanda ya tuba a nan malamai suka ce tunda Allah ya kawo kalmar kisa wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah kuma a ƙarshe ce illa man taba yana nufin ashe ko wani ya kashe wani zai iya tuba sai dai malamai su yi masa bayani ya zai iya tuba amma ƙauluhu wato wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha suka ce fasawabu fi ma'anahu anna jaza'uhu jahannam tabbas wanda ya kashe wani da gangan wannan sakamakon su dan jahannama ne sai ya shiga wuta za a yi mai sakayya da wannan wuta kuma za a yi Allah zai iya mai sakayya da wani abu a duniya kafin ya mutu kuma Allah zai iya masa afuwa in ya ga dama tun da ba shirka ya ba sai ce da shi to ya zan tuba ya ce in talik ila ardi kaza wa kaza tafi gari kaza da kaza abinda ake nufi shi yanayin tuba a wannan lokaci tunda ya kashe mutum ɗari a wannan ƙasa to koma ka canja wurin zama fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala akwai mutanen da suke wa Allah bauta a wannan gari gari ne na masu bautar Allah masu tsoron Allah fa'budillah ma'ahum ka je kai ta bauta ka daina zunubi yanzu ya isa haka fa innaha ardu su wala tarji ila ardika karka koma garinka garin da ka kashe mutanen nan dan gari ne mummunan gari shine ardu su wannan yana nuna mana muhimmancin hijira kuma idan mutum ya kasance yana saban Allah a wani guri yana ta'addanci ko yana zinace zinace ko yana sace sace cikin shawarar da za a bashi canja gari ya koma wani gari da ake ibada fantalaka mutumin ne kama hanya ya tafi hatta idan nasafa tariqa sai da ya raba hanya gida biyu shine nasafa ai balaga nisfaha sai da kai rabin tafiya shine nasafa atahul mautu kawai sai mutuwa ta zo masa kaji ya tafi bai karisa garin ba yayi rabin tafiya Allah ya ciro mai mala'ika mutuwa faqtasamat fihi mala'ikatun mala'ikatur rahmati wa mala'ikatul adab ya mutu sai da aka zo ɗaukan gawansa sai mala'ikun rahama suka zo suka ce namu ne mala'ikun azaba ma suka zo suka ce namu ne faƙalar mala'ikatun rahama mala'ikun rahama suka ce ja'a ta'iban muqbilan bi qalbihi ai ya zo yana mai tuba ya fuskanto da zuciyarsa ila Allah ta'ala zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala imamul qurtubi yace wannan hadisin nassun ne sarihun fi anna Allah ta'ala ittala mala'ikatar rahmati ala ma fi qalbihi min sihhati qasdihi illa taubati wa hirsihi alaiha Allah ya nuna wa mala'ikun rahama kwaɗayin wannan bawan Allah kuma tubansa da gaske ne lalle yayi nadama ya kashe mutum ɗari kuma ya taho yana so ya tuba da gaske amma Allah bai bashi iko har ya karisa ba kuma mala'ikun azaba su kuma ya ɓuya gare su ba san cewa yaya zuciyar take ba wa qalat mala'ikatul azabi innahu lam ya'mal khairan qad mala'ikun azaba suka ce wannan mutum ya za a ce ya tuba mutumin da bai taba aikin alheri ba sai kisa malam kaji shi alheri ma gaba ɗaya bai taɓa yi ba aikinsa mai kisa kura kai malam akwai mutanen banza malam Allah kare mu bai taɓa aikata alheri ba kwata-kwata to ya aka yi an samu jayayya da mala'ikun rahama da na azaba fa'ata hum malakun fi surati adami sai Allah ya turo wani mala'ika kuma amma a kamar ɗan adam wannan yana nuna mana cewa ashe mala'ika yana iya rikidewa ya zama kamar mutum ya zo ya yi zance da ku ka bi hankali yasa in ka haɗu da mutum ka daina rena shi ka daina wulaƙanta shi ka daina tozarta shi wallahi wata ran za ka je ka yi karambata da aran gama da mala'ika akwai hadisi babu lokaci ko wani sati mun zo mu karanta insha Allah mala'ika yana iya rikidewa ya zo da sifar mutum ku ta hira da shi ku yi magana da shi ko a jarrabe ka ko ya zo neman taimako wajen ka ka zazzage shi ka wulakanta shi ko ka gan shi cikin wani yanayi ka tozarta shi baka sani ba ashe mala'ika ne kawai in za ka yi ba za ka yi ba kai kuma mutum ɗan adam kake wulakanta mutum kowaye shi ba a mamaki ka ga mutum a kaskanci a tozarci kana ganin su kaskantacce amma babba ne a wajen Allah mala'ikan nan sai zo fa ja'aluhu bainahum ay hakaman sai suka ce kai ka zama alƙali tsakanin mu sai ce kai ku dakata me ya faru ne Allah ya ba su dama suka yi magana da shi sai ce to gashi nan hukunci kawai qisu ma bainal ardaini fa ila ayyihima kana adana fa huwa lahu ku yi kiyasi ku auna daga nan malamai suka ce ashe musulunci yana aiki da measurement yana aiki da lissafi da kiyasi a kwatanta abu a ce daga kaza zuwa kaza zai kai mita kaza a tsammani daga wuri kaza ai ba mita suka ɗauka suka abin nan ba kwatantawa estimating akai yace ku duba tsakanin garurrukan guda biyu da garin da yayi ta'addancin da garin da ya taho zai tuba menene tsakanin su ina yafi kusa ina yafi nesa ya ce ku duba ku gani fa'ila a yi ma kana adana faho da hu duk inda ya fi kusa to ɗan can ne idan ya fi kusa da garin da zai tuba to ku yi haƙuri Allah ya karɓi tubansa don ya tsunduma ma ya shiga garin idan kuma yana can kusa da garin da ya baro to wannan ya nuna Allah bai karɓi tuban shi ba faƙasu sai suka auna mala'iku ɗin wa wajaduhu suka samu bawan Allah nan adana ilal ardi lati arada arada ya fi kusa da garin da ya yi nufin zai je ito ba faƙabazacin mala'ikatun rahama kawai mala'ikun rahama suka ce ba mu guri ku gani sai suka ɗauke shi suka ce namu ne kenan wannan yana nuna Allah ya karɓi tubansa bai ƙarisa garin ba wannan sai yake nuna mana kyakkyawan niyya tana iya tabbatar maka da ladan abin da ka so ka aikata na yi niyya in Allah ya bani kuɗi sai na tamfatsa masallaci babba da wata Islamic Center ban samu zuwa na yi ba na mutu ko kuma Allah bai bani kuɗin ba insha Allah ina da niyya ina da ladan niyya da haka ku rinka yin niyya mai kyau na yi niyya sai na taimaki mahaifina kar ka damu ko baka samu kai ba Allah zai baka lada shi yasa ake so ku kyautata niyya kuma ku yi buri mai kyau ko ka mutu baka yi ba sai Allah ya baka na yi niyyan in Allah ya so ya yarda shekarar nan da ni za a je aikin hajji in hau arfa in tuba zuwa ga Allah in yemi istighfari sai aka zo dab da za a je arfa sai ka fadi ka mutu Allah zai rubuta maka kaman ka je aikin haji ku yi niyya mai kyau mun karanta wannan hadisin bukhari ne da muslim a wata riwaya yace fa kana ila alqaryati as-saliha ya kusa da gari na kirki din da ya so ya tuba a wata riwaya aka raba bishibrin iya kun san kusancin sa da ita taki ɗaya ne na hannu kawai da aka auna iya taki ne a wata riwaya aka ce sai aka ga kirjinsa ƙirjinsa gabansa ƙirjinsa da ya zo faduwa zai mutum ya fada cikin garin tuban rabin jikinsa ƙirjinsa ya shiga gurin da zai tuba mala'ikun rahama suka ce ha namu ne namu ne wa fi riwayatin fa Allahu ila hadhihi anta ba'adi to kaji malam ashe waliyin Allah ne bayan yayi kisan kan ma Allah ya karbi tuban shi Allah ne ya ce wa kasar ke da aka zo za a auna aka ce ke waccar kasar ke kasar da kike tabarna ki nisa taba'adi ki nesa daga bu'uf ne ila hadihi kuma an takarrabi ke kuma kasar da zai je tuba matso matso matso kasar ba ta Allah bane sai wacce ta yi nesa wacce kuma sai ta ta yi kusa aqraba bi shibrin fa ghufira lahu aka duba sai aka ga taki daya tsakaninsa da wancan taki daya kawai sai Allah ya yafe masa zunubansa gabaki daya wa fi riwayatin fana'a bisadrihi nahwaha a wata riwayar kirjinsa ne ya ainihin fuskanci wannan gari shikenan Allah ya karbi tubansa wannan hadisin yana nuna mana duk laifin da ka aikata kar kai kasa a gwiwa kuma ga Allah shine mai yafewa ka koma gare shi zai yafe maka abinda ake gudu ka mutu baka tuba ba ya Allah ka azurta mu da tuba kafin mutuwa wannan addu'a ce mai kyau Allahumma rzuquna taubatan qabla al-mamati duk abin da dan adam zai yi yayi kokari ya yawaita istighfari istighfari yana cin zunubin dan adam kamar yadda auduga take cinye ai wuta take cin auduga abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan wanda nayi kuskure ko tutuban harshe Allah ya mana afuwarsa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk